بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne da ya daidai da daren ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 28 ga watan septemba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 74 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna karatu dangane da matsala mai muhimmanci wadda ta shafi المبحث الأول فقه السيرة في العرض على الأفراد والقبائل إذن يد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي بمتاني ɗaya bayan ɗaya yana kiransu zuwa ga addinin musulunci da kuma irin yadda ya rinka bin ƙabilu ɗaya bayan ɗaya yana kiran waɗannan ƙabilu zuwa ga addinin musulunci waɗanne irin darussa da ilimi da karantarwa da kwaikwayo ake fatan mu yi a cikin waɗannan ainihin ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka zama yana tattaunawa da mutane irin su tufail ɗan amr ad-dausi da ainihin makamantansu wanda wannan har ya haifar da kyakkyawan sakamako zuwa ga shigarsu cikin addinin musulunci daga cikin zaman tattaunawar yana cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karanta musu alkur'ani suna ji kenan a matsayinka na mai da'awa ko mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai huɗuba lallai ne a cikin da'awarka a samu ainihin wato ayoyin alkur'ani ana karanta su a rinka samun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu ana bayyana su to darasi na biyu sai malam yace saniyan darasi na biyu nalhadu suhulata ba'd nasi wa qurbihim lil istijaba a cikin wannan tarihi da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in mun lura da kyau za mu ga yadda sassaucin wasu mutane yake da kuma ainihin kusancinsu zuwa ga amsawa in aka kira su zuwa ga addinin musulunci wato wasu mutane suna da sauƙin kai kuma suna da gaggawar fahimta sakamakon haka sai a samu saurin amsawa zuwa ga kiran da ake musu na musulunci fama an sami'u ayatin tutla min hadha alkitab alkarim حتى نسوا حتى نسوا كل عبارات التحذير حتى نسوا كل عبارات التحذير التي ألقيت عليهم daga jin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma ana karanta musu shikenan sai ga su kuma sun manta duk waɗannan zantuttuka da aka tsoratar da su kar ku manta kamar tufail ɗan amur kafin ya shigo maka sai da suka tare shi suka firgita shi game da sauraron ƙur'ani suka firgitar da shi game da ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma annabi na samun damar da ya karanta mishi ayoyi shi kenan har ya manta duk waɗannan kalmomi da ainihin aka faɗa mishi ko kun fahimta a nan malam yana nuna maka irin gaggawa da kuma saurin fahimtar da ke kai wasu zuwa ga gaggawa da kuma saurin karɓan gaskiya وأدركوا بفطرتهم أنه الحق irin waɗannan mutane sai ka ga da tunaninsu na ɗabi'ar ɗan adam sai su riski cewa alkur'ani gaskiya ne domin karka manta kafirai ne mutanen ba su da wani dalili da za su iya gane cewa ƙur'ani gaskiya ne sai dai me alfitratu salima lafiyayyen tunani da suke da shi tare da cewa an yi ƙoƙarin gurɓata musu wannan tunanin amma da yake bai gurɓatu ba fa don haka suna jin gaskiya sai suka fahimce ta to in ka ce musu inda ba ka ce sun fahimci gaskiya ne ta hanyar ne sai ka ce bi fitratihim ta hanyar ɗabi'arsu kawai domin inda ɗabi'ar ta gurɓace da ba za su fahimci gaskiyar ba sannan idan ka dube su su dai ba ahlul kitabi ba ne balle ka ce sun karanta littafan annabawa na da wanda shi ne ya ja su zuwa ga su gaskata wannan alkur'ani ko kun fahimta jama'a to da menene suka iya fahimtar cewa alkur'ani gaskiya ne shi ne malam yace bi fitratihim fitra ce abin da ake nufi da fitra shine abin da ya wanzu akan asali dan adam ya wanzu akan asalin shi shine a cikin hadisin abu huraira wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه دقة أنا هاي هو شيء ده لا تيين تناني إن ده جاء غربة يا جماعة كافري بما بوجه مي بوتر وتا كريستا بيهودي yana zagin Allah to iyayen shi ne suka mai da shi ba yahudi amma Allah bai halicce shi don ya ce Allah na da ɗa ba Allah bai halicce shi don ya ce Allah uku ba ne Allah bai halicce shi don tunanin shi ya dace da bautar wuta ko bautar gunki ba yana kan lafiyayyen tunani don haka dubi nono nono sutura ne nono sutura ne ba yogurt ba kaga yogurt ba sutura ba ce zuma sutura ce zuma sutura ce amma idan da za ka samu kunun zaƙi fa ba sutura ba ne wato ana son a bambance maka abin da yake natural da kuma abin da ya zama ba natural ba ya zama artificial to yanzu dubi nono yaya aka yi nono ya zama fari me aka kaɗa wa nono ya zama fari sai ka ce alfitra haka asalin shi yake duk inda ka ga farar riga to fari launi ne na fitra domin asalin auduga wace iri ce auduga fara ce to dukkan rigar da aka yi ta da auduga fara za ta zama don haka duk wata riga in ka ganta da wani launi da ba fari ba kenan to marini ne ya yi aiki shine fa abuwahu wa dani don haka duk inda ka ga kafiri to iyayen shi ne da ya girma a hannunsu ko waɗanda ya tashi a hannunsu su suka juya shi ya zama kafiri in ba haka ba yana da kyakkyawan tunanin da an ce mai zo ka bi Allah zai ce to to duk wanda ka ga yana jayayya fa to an samu matsala ne daga marika ko kun fahimta jama'a abinda malam yake cewa irin waɗannan mutane masu gaggawar fahimta waɗanda da zara an karanta musu alkur'ani sai ka ga duk wannan rudani da aka saka musu dukkanin wata shubuha da aka gurɓata zukatansu da ita sai ka ga cewa sun gane cewa alkur'ani gaskiya ne yaya aka yi suka gane cewa alkur'ani gaskiya ne inda kirista ne sai a ce ya karanta altafan annabawan da in ba yahude ne sai aje ya karanta altafan annabawan da amma ba ma guje ne mai bautar gunki ko ba ma guje ne mai bautar wuta ko makamancin haka jama'a kun fahimta saboda haka mana yake cewa wa adraku bi fitratihim annahu alhaq da kyakkyawan tunaninsu sai suka risko cewa alqur'ani gaskiya ne wa anna aqwalan nasi tilka kuma waɗancan maganganu da mutane suka gaggaya musu kafin su shiga addinin musulunci game da musuluncin wa in kana talbasu lubusan nasa almushfiq ko da ike waɗannan irin maganganu sun sanya sutura sutura irin ta mai nasiha wanda yake nasiha wanda yake jin tausayi mai nasiha da ke jin tausayinka sai ce maka malam eh kar ka bi wannan hanyar in ka bi wannan hanyar za ka kafe wannan menene annasihul mushfiq mutanen nan da suka zaunar da tufail addausi ƙuraishawa suke ce mishi to mun ganka kai mutum ne na tsatse mai hankali to in ka shiga garin nan namu ka yi taka tsantsan akwai wani mutum sunan shi muhammadu yana nan yana rikita tunanin mutane yanzu irin waɗannan maganganun menene nasiha ce kalmomi ne da a zahiri suke fitowa daga bakin mai nasiha wanda yake tausayawa wanda yake wa nasihar sai malam yake cewa sai ka ga ire-iren waɗannan mutanen sun manta da ire-iren duk waɗannan maganganun sun zo sun gaskata alkur'ani kuma sai su gano cewa wa anna aqwalan nasi tilka waɗannan maganganun na mutane wa in kana talbasu lubusan nasa ko da ike waɗannan maganganun sun sanya tufafi tufafi irin na mai nasiha al-mushfiq mai nasiha wanda yake tausaya wa wanda yake wa nasihar فهي في الحقيقة زيف أما حقيقة مغنغنون نجبو وباطل كما مغنغنون بنزاني أتي مكة إنكاش مكة ذاك haɗu da wani yana ne yana karatun alkur'ani yana ɓatar da mutane yana haɗa 'ya'ya da iyaye yana kawo rikici a cikin al'umma yanzu a zahiri ne ake fahimta nasiha yake yi ko amma maganganun banza yake faɗi kuma ƙarerayi ne وقال تعالى الله مدوكاكين سركي cewaye wa kul jaa al haqq wa zahaqa al batil kace musu gaskiya ta zo kuma barna ta wargaje innal batila kana zahuqa dama ita barna to wargazazza ce wannan ita ce aya ta 81 a cikin suratul isra abinda wannan gabar take fa'idantar da mu shine idan kuka lura da kyau mutanen nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwagwarmaya da su sun kasu kashi biyu wasu suna da sassauci kamar su su tufail suna da kuma saukin halin su yi saurare kuma suna da gaggawar fahimta to abin da ake ce maka kai ne wa'azi zaka haɗu da irin waɗannan wataran wasu kuma suna da kaushin hali da baƙar magana da mummunan aiki abin da ake ce maka kai mai wa'azi za ka haɗu da irin waɗannan wataran me yasa mai wa'azi na farko ya haɗu da su wa annahu lamma qama abdullahi kadu yakununa alaihi libada ba wani wani mai wa'azi wanda zai ce yana da wata hanya wadda ta fita annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta kasance wannan hanyar tashi bata ce domin duk alheri kaɗai ya tattaru akan annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk wani wanda ya ce yana da wani abu da ya fi na annabi sallallahu alaihi wa sallam to ba shirya ba ne wannan abun bata ne a ƙarƙashin wannan za ka haɗu da mutane masu saurin fahimta waɗanda za ka yi mamaki an gurɓata musu zuciyar fa kai ka taɓa jin wanda aka gurɓata zuciya irin wannan mutumin dattijo ne shugaban al'umma ne wanda mutanen shi ne mai biyayya amma ya zo ya samu wasu su zaunar da shi su rikita mai tunani har su kawo auduga su ba shi ya cusa a kunnuwan shi don in ya shiga garin kada ya ji wannan mutum amma daga shigowar shi kuma shi da kanshi sai wa kanshi fada shi dinnan mai hankali shi da yake jagoran wasu yoyo shi wasu za su yi wasa da hankalin shi su hana mishi ji yosuya aka yi suka gane cewa wannan mutumin makaryaci ne mabarnaci ne inda ba su saurare shi ba na haka sai ya cire auduga sai ya jefar sai ya saurara da ya saurara sai ya ji me sai ya ji gaskiya ce ta wata hanya ya iya gane gaskiya ce Allah ne ya nufe shi da shiriya amma kuma sai don tunanin shi asali dama yana nan a tunani irin na 'yan adam tunanin bai gurɓace ba saboda haka duk waɗannan maganganun da aka faɗi ba su yi tasiri ba ta haka kai mai wa'azi in dai akan gaskiya kake ka bar su su ta faɗan duk abin da za su faɗa don baka mallaki bakunan mutane ba kuma baka mallaki aƙidar mutane ba baka mallaki kuma tunaninsu ba kamar yadda yake baka mallaki fahimtarsu ba na haka kowa zai faɗi abin da ya fahimta game da kai wani zai faɗi abin da yake so game da kai amma abin da ake nema da kai ka zama kana kan gaskiya ne sai ka ga kaɗai Allah maɗaukakin sarki yana ta fito da gaskiyar ba kai ba ne saniyan na biyu marra ma'ana annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqulu lin nasi wa huwa yatajawwalu ala al qaba'il al arabiyya fi al mawasim ya ayyuha an nas qulu la ilaha illa allah tuflihu mun wuce a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance salisan mun wuce a baya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana faɗa wa mutane a lokacin da yake yawo a cikin ƙabilun larabawa a lokacin aikin hajji ne ko a lokacin umra ce ko ko a lokacin wani biki ne na haɗuwar shekara yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku samu babban rabo fa awwalu kalimatin yad'u ilaiha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama hiya kalimatu tauhid kalmar farko da manzon Allah ya rinka kiran jama'a zuwa gare ta ita ce kalmar tauhidi a ɗayaita Allah wa hiya a'zamu kalimatin ita ce kalma mafi girma wa ahammu kalimatin ita ce kalma mafi muhimmanci wa aulaha bil inayati war ri'aya ita ce kalmar da tafi cancantar a kula da ita a kuma lura da ita man ja'a biha yawmal qiyama dakhala al janna wanda yazo da la ilaha illallah ranar alkiyama zai shiga aljanna wa man lam yu'min biha wanda bai yi imani da ita ba fa huwa min ahlin nari mahama kana amaluhu dan wuta ne shi duk yadda aikin shi yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara in har aka yi shirka aka hada shi da wani amma laifin da ke ƙasa da shirka Allah madaukakin sarki yana gafarta shi a nan duniya in kai shirka Allah ba zai gafarta maka ba sam sai in ka tuba in baka tuba ba Allah ba zai gafarta maka ba na haka shirka ita ce laifin da babu yadda Allah zai gafarta maka kamar yadda ya faɗi sai in ka tuba in ka mutu baka tuba ba to tabbas kai dan wuta ne babu tantama wannan ita ce aya ta 48 a cikin ainihin wato suratun nisa anan kalmar nan ta la ilaha illallah da annabi yake faɗi kuna jin larabawa suna jin daɗinta ne ita wannan kalmar a wurinsu ita ce ta wargaza kansu a yau ka zo kana wa'azi akan tauhidi sai ce za ka raba kan musulmi ƙarya ne tauhidi baya raba kan musulmi sai dai ya rabe kan musulmi daga waɗanda suke kafirai ne ya kamata kowa ya fahimta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ba wa'azi yake yi musu kai akan biyayya iyaye da sadar da zumunci da yin alheri ga makwabta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama abu mafi girma da muhimmanci da ya ba da muhimmanci da shi shine me a faɗi la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah din a yanzu ne kake jin ta take da sauki a wancan lokacin sai gwarzon musulmi ne ke iya faɗinta a sarari a makka a ja'ala al-alihata ilahan wahida إن هذا لشيء عجاب إن هذا إلا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما ماكي سكي ينزمن duk waɗannan gumaka a rabu da su a dawo a bi Allah shi kaɗai haka yanzu ka ce duk wani wanda ake bautawa mala'ika ne ko mutum ne annabi ne ko shehi malami ne ko mai fatawa kowane iri ne a bashi a dawo ga Allah sai a ce to ya raba kan musulmi nufsul mushkila ita ce asalin matsalar da annabi ya fama da ita sai da haka duk wani mai wa'azi da duk wani mai karantarwa da duk wani mai shiryarwa ya ba da muhimmanci game da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai bauta da kuma dukkanin fannoninta yasa al'ummar musulmi suna bukata a karantar da su littafin tajridu tauhid na al'imam al'allamatul makarizi suna buƙatar a karantar da su tafhirul i'tiqad na al'allamatul san'ani waɗannan littattafai na daga cikin littattafai waɗanda suka yi sharhin tauhidi tauhidin annabawa dalla dalla littafin farko an rubuta shi shekaru 600 da ta gabata littafi na biyu an rubuta shi shekaru 240 da wani abu da so gabata waɗannan littafai ne da suka tsaya suka yi bayani dangane da tauhidi ka iya gane fuskokin shi ka iya gane yadda shirka take fito mishi ta dukunkuna shi ta lalata shi tajridut tauhid al-mufid da kuma littafin tahiru li'tiqad an adranil ilhad tsarkake aqidu daga tsatsa ta kafirci kafirci tsatsa ike yi a cikin zuciya Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ha mugun aikin da suke aikata na kafirci shi yasa kafircin ya shiga zuciyarsu ya tsatsa don haka jama'a kun ji annabi bai lura cewa to wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ta ja rikici tsakanina da mutanen makka yanzu tun da har na samu damar da zan numfasa in yi wa'azi to bari in janya kalmar don a zauna lafiya a'a sai da haka babu sassauci game da la ilaha illallah babu ko kaɗan idan har kafiri baya compromising baya sassauci game da kafirci ya halatta musulmi ya sassauci game da tauhidi ba kafira ce za ka ganta da mini skirt mini jeans amma kuma ta rataye cross a wuyanta kafira ce za ka ganta yan drama za ganta sai ka ce yanzu wannan are you representing your religion are you an ambassador to your faith is your attitude and character representing the faith that is in you wannan ɗabi'un naki sun yi daidai da aƙidaki suna wakilta aƙidaki in ta ce maka wace aƙida sai ka ce aƙidaki ta cross da kika rataya akwai abin mamaki wai tana nuna maka duk da ta lalace ta zama gangariyar karuwa ta zama cikakkiyar 'yar duniya amma fa ba za ta yi sassauci dangane da abin da ya shafi aƙidarta ba duk lalace wata in za ta ci abinci ko zai ci abinci sai ka ga ya dafa kafaɗin shi yayi haka yana nufin me yayi cross in zai ci abinci sai ya ainihin yi me yasa me yake nuna maka zai ci ne in the name of the father and the son and the holy spirit sai ya yi wannan cross haka idan ya je wani wuri abu ya bashi tsoro sai ga yayi haka me yake nuna maka ba zai sassauta game da aƙidar shi ba idan har yau newscaster mai watsa labarai a tasha irin ta NTA International ma'ana yanzu ba NTA Kaduna ba ba NTA Zaria ba ba NTA NTA Lagos ko Abuja ba NTA International ana kallanta duk duniya amma ta sawo cross me ya hana ke wance ba za ki sa hijab ba in kina labarai me ya hana wane ya sa cross ya kai ba za ka iya ɗaura rawani ba za ku yi mamaki sai ka tafi majalisar dokoki sai ka ga arne sanata ko arne ɗan house of reps ya zo da kan gauraka ya soka a saman hular shi ko kan cilukowa yana nuna cewa al'adar shi kenan me yasa wakilanmu da suka taho daga sokoto me yasa ba za a gan shi da rawani ba shi ma ya nuna cewa wannan shine irin al'adarsu domin wannan da ya taho daga plateau ya sanya kan gauraka ko kan cilikowa in ka jira da haka sarkin garinsu yake yi haka wancan da ya taho daga shagari ko daga tambuwal ko daga anka kamata ya shi ma sai ya sa rawani an ce sai ya ce a dubi sarkin musulmi na sokoto haka yake shi ma yana wakilci amma sai gaba sokoci ya sawo kot ka gaba katsina ya sawo shef ya taho reps ba ya taho wakilta kanshi ba ne ya taho wakilta addinin shi da al'adar shi da mutanen shi ne don haka hatta cin abinci da komai kamata ya in aka zo ya nuna yaya yake yi a garinsu saboda ya zo ya wakilci komai na garinsu amma sai ka je ka samu fala daka wala sallah bai sanya al'ada a sutura ba bai sanya ta addini ba in an zo magana ba zai iya magana da zai wakilci mutanen shi ba fala saddaka fala salla walakin kazzaba wa tawalla wal muslimun al yawm alaihim an yata'assu bir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka musulmi a yau wajibi ne su kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yatamassaku bima bada'a bid da'wati ilayhi su yi riko da abin da manzon Allah ya fara kira zuwa gare shi shine me shine tauhidi dole ne musulmi su riko da tauhidi wa yu'tu tauhid qimatahu wa ahamiyatahu wa makanatahu su baiwa tauhidi darajar shi da muhimmancin da ya dace su bashi da kuma ainihin wato matsayin shi sawa'un fi ibadatihim aw fi da'awatihim li ghairihim a wajen ibada su ne a wajen ibada a ga tauhidi kiran sallah na daga cikin sha'ira ta tauhidi dan duk inda aka zo kiran sallah ba a ji ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka iqama in aka zo talbiya aikin hajji ko umra labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك wannan kalima ce ta tauhidi to a ji haka in aka zo ɗaurin aure a fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la haka ake fara ɗaurin aure haka hudubar juma'a haka hudubar idi haka hudubar sallar roƙon ruwa haka ta hudubar kusufi haka duk wata huduba a ji kalmar tauhidi ita ce a farko lecturer mun kai a physics department in ka zo sai ka fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina nan taba haka ce this is my own style ai ba tunkiya ba ce kai da baka zo inda na farko suka fi dole ka bi you have to introduce yourself with your own style sai ka ce this is my own style ba zamani ne na style ba sai ka zo da style ɗinka but in ka zama bushman ba gidaje a cikin abin da kai imani da shi ku duba gayu ba sa sa wani wanda sunan shi trikwata yau ba shi ne irin wandon ku na ahli sunna na na ustazai ba amma gayo in ya sa tirikota sai ga har budewa yake yi kama agwagwa saboda wai yanzu ya zo da wani style amma kai kuma in ka sanya wannan the same tirikota fa kasa amma kai kuma sai ka rinka jin kaskanci saboda ba kai imani da aqidar ka ba the same tirikota ne ustazai ke sawa the same tirikota ne gayu ke sawa amma gayu da yake ya aƙidanta cewa wannan style ne amma ustazu fa in ya sa tirikota sai rinka jin kaskanci har in zai shiga wani wurin sai ya rinka sako wandan ya ɗan ƙara inci biyu a ƙasa ina fata an gane an je taro wani ya tashi zai gaya wani bakan magana ya ce ai mu wannan da ya je ya sawo dan kanin shi din nan shi ne ya zo rikita mana taro na ce wace amsa ko ba shi a sai suka yi shiru na ce ku ba ku da baki ne ba hausa ba ne sai ku ce kai kuma da ka sawo na wanka fa wannan ya sa wando dagagge an tashi mai shigantaka an ce ya sa wandon kanin shi ba din shigantaka ba ce kai kuma da ka sa yayi yawa kai kuma da ka sawo na wanka fa me yasa mutane ba su da fahimta hausa ne ina fata an gane tsabar shigantaka ce kawai abin da muke cewa shine aƙida ka ta bayyana a fuskarka dukkan mu nan da muke da uku uku da bille da duk wani da barbare da za a gan shi da sharɗe ɗan fashin goshi da duk wani da malle da aka yi mishi a kanza aƙidar iyayen shi ce fa suka bayyana tsabar aƙida in ka shiga garin Kano duk inda ka ga wani mutum mai uku uku da bille to ba fulatani ne masu bakin kabilancin fulatancin da ba sa son su haɗu da hausawa su ne a kano duk inda ka ga wani mai uku uku a gefen shi buzu ne wanda yake baya fatan kabilar shi ta hargitse da hausawa ma'ana ba fulatani ne ya samu kanshi a kano amma kyamar hausawa masu garin yake buzu ne ya samu kanshi a kano amma kyamar masu garin yake sai kirkiro wannan amma in ka koma can garin su fa ba za ka same shi da wannan tsagar ba amma a nan wai dan kai ya bata shine ya kirkiro wannan fulanin Kano ne suka kirkiro wannan bid'ar uku uku da bulle saboda mai tsabar aƙida wato wai da ka gan shi a fuskar shi ka fara ganin shine wata aƙida ce ta me baya fatan ya rikide da bahaushe so da haka masu irin wannan har in suka tashi za su yi waɗa gori yi musu rashin kunya sai ce Allah so sai ka auri bahaushiya baki ake maka ba eh sai ka auri bahaushiya yanzu waɗannan menene mutane ne waɗanda suke da aƙida ta maguzancin da suka yi imani da ita amma ba sa ɓoye ta me yasa kai kake ɓoye aƙidarka kai fa kana da hujja ƙur'ani ne tun daga saman bakwai maganar Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ita ce kaɗai maganar da har yau ko harafi ba wanda ya iya gurɓatawa in ba haka ba ka je ka samu oxford ko macmillan da aka karantar da kai shekara talatin za ka ga sunan ɗaya ne amma ba shi ne it, it is not the same content haka ne ko ba haka ba wanda ya rubuta shi shi da kanshi bayan shekara biyu sai dawo ya ce akwai matsaloli amma bayan Allah ya gama sauko da annabi alqur'ani bai ce to akwai matsaloli ba shikenan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shikenan duk abin da ke ciki intact in its entirety daidai ne keke da keke ba kuskure haka in kaga alu wani a sama wani a ƙasa kaga alu ta bare duk abin da ka gani daidai ne ba kuskure in har ka ga kuskure to ka ce kai ne kuskuren amma ba ƙur'ani ba to kai da kake da wannan kai za ka ji kyamar ɓoya ƙidarka don haka abin da mala yake cewa dole ne musulmi a yau su kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rike abin da manzon Allah ya fara kiran al'umma gare shi shine tauhidi su mutunta wannan tauhidi su bashi darajojin shi da matsayin shi a wajen ibadarsu ne ko a wajen kira da suke wa waninsu an fahimta jama'a kira zuwa ga wani in za ka kira wanda ba musulmi ba kar ka fara nuna mishi ku masu amana ne ku masu gaskiya ne ku masu kaza ne a'a fara nuna mishi cewa me la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah haka Allah ya ce kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha so duk wani wa'azi da za ka yi mishi on social aspect of life or what dole duka aje wannan ka ɗauko tauhidi gashi an ce duk halin da annabi din nan ya shiga fa amma gashi a kwararo kwararo yake bi na alhazai yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku samu rabo me yasa kake kyamar haka me yasa kuka ganin amerika yanzu islam is the fastest religion growing in the entire united states of america me yasa saboda ba amerika duk abin da ba amerika yadda da shi ko baya boyewa ba amerika ya shiga addinin musulunci yanzu eh to shikenan gobe ka za a gan shi a kwanan nan da lasifika irin ta mai sai da fiya-fiya ya taso aiki to sai wanka sai ya sa jeans sai ya saba lasifika kamar mai bada hannu da ya ganka sai ce ka tafi ga masallaci can ka je ka musulunta kawai ka tafi ka je ka musulunta me ba ita ce la ilaha illallah ba tafi ka faɗi la ilaha illallah aiki da zai kenan ya kafa kanshi duk sanda ya dawo aiki za ka same shi karfe hudu da rabi karfe biyar ya saba lasifika irin ta masu fiya-fiya yana cewa ku je ku musulunta ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta in ka zo sai ce tafi masallaci gashi can liman na jiran ka wani ya mai dariya wani ya tsaya ya ɗauke shi hoto a duk ku gama kai ne kake gani matsala ne shi shi wannan style ne kuma to haka ake so ko kun fahimta jama'a amma musulmi su rinka tsoron faɗin la ilaha illallah musulmi suna tsoron su yaɗa la ilaha illallah musulmi suna tsoron su identifying kansu su nuna cewa su ɗan la ilaha illallah ne bayan Allah ya nuna cewa wa kanu a haƙƙa biha su suka fi cancanta da la ilaha illallah wa ahlaha su ne na la ilaha illallah don haka dole ne musulmi ya ainihin baiwa la ilaha illallah muhimmanci ta bayyana a wajen ibadar shi ta bayyana a wajen zikirorinka ta bayyana a wajen kwanciyarka لا إله إلا الله تبين أورن دعورك والتوحيد لا يقبل التعجيل توحيدي بايا أينهم كربر جنكري كو سورا راوا والتأخير دكما جاد بايا توحيدي بايا سن بايا بايا أو التسويف كو كما سوف سوى سي أنجمه ko sai gobe ko sai an jima yanzu yanzu kawai saufa a a wurin tauhidi babu saufa don ka iya cewa saufa din an jima din kuma ka mutu to tauhidi baya karban wannan za ka musulunta eh to musulunta yanzu yasa malamai suka ce ko hudu ba liman yake da aka hana magana wani ya zo ce zai musulunta sai a tsaida hudu bar a bashi kalmar tauhidi sannan domin me at-tauhid لا يقبل التعجيل والتأخير والتسويف ما يكربن ودنا أبو بوا فهو حق الله سبحانه على عباده الذي افترض عليهم حق الله نشي توحيدي وند الله ميتنكي بدوكك يوجبتا وباينش ووعدهم عليه بأعظم الأجر كما الله يوباينش القوري mafi girma wanda shine zai zama sakamakon tauhidi lada mafi girma wal masuba da kuma sakamako mafi girma jama'a kun ji darasi na uku da muka ji a cikin wannan ainihin karatun da muka yi sakamakon faɗin annabi da yake yi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku samu rabo haka ake so in ka tafi wa'azi ga waɗanda ba musulmi ba kar wa'azinka ya tsawo kar ka tsawaita magana ka samu takaitacciyar kalma yanzu wannan kalmar ta isar ya ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku samu babban rabo amma sai a ce an je an tara maguzawa za a yi musu wa'azi wannan mai wa'azi ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka wancan ya hau duk sun baje sun samu hakimi ko dagaci ya tattare muku su sun haƙura ba za su je gona ba an ce karfe takwas na safiya taimako kowa a ƙofar gidan dagaci sai ku samu wani malami cikin minti biyar ya taƙaita saƙon bayan gaisuwa mu ne muku barka da saukar damuna haka ake maguza magana mu ne muku barka da saukar damuna muna fatan duk alheran da ke cikin damunan nan Allah ya saukar mana ce amin ka yi maganganu irin waɗannan shi ke ka ce to mu musulmi ne mun zo muku da saƙo ne akan babu wanda ake bautawa sai Allah shi kaɗai Allah da shi ya halicci kowa shi ya halicci komai to jama'a kun ji saƙonmu ko akwai mai tambaya shi kenan sai ka zauna amma sai ka ga an tafi ƙauyen maguzawa an je an tattaro su har ƙarfe ɗaya na rana wai ana wa'azi duk sun watse sun tafi gona minti biyar za ku yi musu wa'azi in kuka yi musu wa'azi minti biyar aka ba su damar tambayoyi suka yi bayan minti goma sha biyar kenan an watse sai wata rana ku sake dawowa in kuka sake dawowa ba da wa'azi za ku dawo ba za ku zo da takin zamani ne za ku zo da likitan gona ne za ku zo da inji ne na jajjagen kaza ko inji na kaza ko kaza kaza kaza ko likitoci in aka sake tara su kofar gidan hakimi hakimi ya tashi jawabi kun tuna mutanen nan da suka zo kwanaki suka ce Allah ɗaya ake bauta eh to yau sun zo da wani sako sai a tashi a ce to wannan da ko gan shi baturan gona ne ya zo ne gashi nan a ƙarƙashin waɗannan jama'a zai ainihin raba muku taki don haka ku yi layi maka raba taki cikin awa ɗaya sai ku sake tafiya haka ake yin abin amma ai ta surutu da ma guje yana jin rana ya tafi tun zai ce gonar shi tana can zai zai noma dawa ya fi mishi alheri fiye da wannan jawabin da kuke yi duk wani mai rabi da zaka yi hausa ya fi ka ya fi ka iya hausa ko kun fahimta jama'a gashi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu shikenan duk abin da ake neman a faɗi wa'azin yayi an yi musu gabatarwa mai hikima ya ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah ba a bar magana sai aka ce tuflihu za ku samu babban rabo wannan na daga cikin jawami'il kali na daga cikin dunkulallun maganganu da manzon Allah ya fi kowa iyawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya taimaka rabi'an na hudu kana rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama وهو يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله بالحكمة ويتحدث معهم بالرفق من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي ينا gabatar da kan shiga kabilu yana kiransu zuwa ga Allah amma kuma yana yi da hikima yana magana cikin tausasawa ku dubi hikima me yake cewa ala rajulun yahmiluni ila qaumihi yanzu nan ba za a samu mutumin da zai ɗauke ni ya kai ni ga dangin shi ba fa inna quraishan mana'uni an uballiga risalata rabbi quraishawa sun hana ni isar da sakon ubangiji na yanzu quraishawa idan sun ji wannan ba su ce ya zage su haka ake yi dan wani ya hana ka wa'azi in ka je ran da ka samu dama ba ka yi wa'azi ba za ka ɗibo duk wasu ayoyi da suka sauka a kan abu lahabi ba ne ka ce a kan shi suka sauka shi ma ɗan wuta ne kafiri ne sai to alhamdulillah dama haka duniya take inda kai rawa aka dake ka sai ka yi wurin kuma sai a yi maka toshi kun ga an hana mu wa'azi anguwa kaza yau gashi kuma anguwa ku kun zo Allah ya saka muku da alheri jama'a shikenan su waɗancan mutanen kunya ba su ji wani haka ji aka ce ashe ko kuka hana wa'azi sai ya ce a'a ni na yi tafiya ma a halin shi ne mai buga takarda saboda mai kai da ka tashi maganar kayi da hikima amma da annabi ya tashi ya ce jama'a e salati goma ga annabi Allah ya tsine wa Qurayshawa Allah ya sauka musu da bala'i Allah ya sauka musu da kwaran kwatsa su tana mu wa'azi ku ji abin da yace jama'a cikin ku ba wanda zai kai ni garin su in wa'azi Qurayshawa sun hana ni wa'azi yanzu su kansu Qurayshawa wannan kalma kunya ba ta ba su dan mun hana shi wa'azi har yana neman wasu su kai shi garin su to akwai hikima a cikin magana annabi akwai tausasawa مثيرا في نفوسهم النحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana mai faɗin wannan kalma yana tayar da ainihin wato annahwa tausayi ko taimakon juna allati urifa anil arab al-ihtimamu biha wanda aka san larabawa da yin haka larabawa suna da tausayi suna da taimakon juna wannan kalmar ta annabi za ta sa a ji tausayin shi za ta sa a kawo mishi ɗauki walmubadaratu ilaiha da kuma gaggawa zuwa ga jin tausayin nashi ko kuma kawo mishi ɗauki ku dubi yadda kalmomin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a suke kowace zaka ga akwai albarka a ciki akwai ilimi a ciki akwai hikima a ciki ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha risalata rabbi jama'a cikin ku akwai wanda zai kai ni garin su in yi wa'azi Qurayshawa sun hana ni in yi wa'azi in faɗi saƙon Allah. Duk da Qurayshan da ya ji haka zai ji ba daɗi tarihinsu ya lalace, yanzu su ne ake faɗa a sararin duniya a wurin Arafa, a filin Mina da Muzdalifa, ana cewa sun hana wa'azi sun hana isar da saƙon Ubangiji? To, nan da nan sai ga larabawan Ausu da Khazraj suka ce taho, yace yo ai ba ku shaida mutanen garin ku ba suka ce a'a mu ba ma wulakanta bako zo mutanen madina kenan shi yasa Allah ya musu wata jinjinawa har qur'ani ya sauka Allah bai sake jinjinawa kowa irin su ba yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana ba waɗanda aka taɓa yabo haka mutanen da suka mallaki ƙasar madina suka mallaki imani madina tasu ce kuma imani ma nasu ne shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzo Allah yace karshen duniya duk imani zai tattaru ya rabu da ko ina ya tafi madina ya je ya zauna kamar yadda miciji ke tattarewa daga ko ina ya koma ramin shi ya zauna karshen duniya har makka sai an rasa imani ba inda za a samu imani sai madina abinda hadisi yake cewa kenan wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana haka Allah yace waɗanda suka mallaki ƙasar madina suka mallaki imani sai kuma ya ce yuhibbuna man hajara ilaihi duk wanda ya gudun hijira ya taho gare su kuma suna son shi suna da son bako ka ji kalmomin da annabi yake faɗi ba sai suka haɗu da shi a filin arafa ko muzdalifa ko mina sai suka ce taho garin mu mu za mu maka mara ba annabi ya ce to ai ba ku shaida wa manyan ku ba suka ce a mu garin mu in ka fita ka zo da bako ba a koraka zo mu je shine aka hada su da wasu sahabbai Allahu alaihi wa alihi sallam ya tafi ya je tun da ya sa musu rana zai iso Allahu akbar Anas dan Malik yace kullum gari ya waye sai mu ga dattawa iyayen mu sun fita sun taru a bayan gari suna jiran manzon Allah ya iso sai da suka kwana uku in ji Anas kullum sai rana ta daga sai su dawo Anas ya ce rannan rana ta ɗaga duk manyan gari sun dawo sun zo sun zazzauna a gida cewa yau annabi bai iso ba. Can sai wani da Yahudu yana noma a bayan gari sai ya ga annabi ya zo. Dan labari ya yaɗu yana nan zuwa. Da Yahudu kuma ya riga ya san shi sai ya hau kan tudu yana cewa ya ma'ashar al-arab hada jaddukum hada ga darajar ku ga girman ku ga abin da kuke jira. ana sai ce nan da nan kuma dattawa suka sake aka sake fitowa tun daga wajen madina aka tarbo annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa cewa yake ya manzon Allah gidana ni maka masauki akwai abinci akwai ruwa mai sanyi akwai kaza a gidana duk abin da ake nema ya manzon Allah akwai a gidana manzon Allah yana cewa da'uha fa innaha ma'amura ku rabu da taguwar Allah ne yake umarninta sai inda ya ga dama za ta ji wane ya zo da ya ga za a tsaya kofar gidan shi masha Allah masha Allah sai ga taguwa ta wuce haka mutanen Madina haka suke da kaunar baki wallazina tabawwa uddara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka baka abu ba sa nadama wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa abinda aya take cewa da mutumin Madina zai dinka rigar sallah sai ka gani kana so ka dai sai rigar sallah kwa ɗaya ce da harshe yake yi ka zo kana nuna mai sai ce to ina son wannan rigar mutum madina ne sai ce huwa laka mutumin da yake da mata biyu in ka zo sai fito da su ya ce dubi yadda kake so sai koma gefe guda ka zaɓi yadda kake so ya sake ta ta yi idda a cikin gidan ya biya maka sadaki ya zama waliyinta ya ɗaura maka aure da ita ya raba gidan ya baka haba jama'a ba taba samun mutane irin waɗannan mutanen arziki ba ba a taba samun mutanen arziki irin waɗannan ba ya tafi da kai rumfar kasuwa ya raba biyu ya baka jali rabi ya je gona ya raba biyu ya baka waɗannan mutanen arziki ne shi yasa in ka ji Allah na yaban su ka saurara da kyau ka yi ƙoƙari ka kwaikwaye su to jama'a kun ji a nan abin da ake cewa ko da wani garin sun zafafa maka rai kai mai wa'azi in ka samu damar wa'azi wani garin karka je ka huce zafafa wadda waɗancan suka yi maka domin matsalar ita ce waɗancan su maƙiyanka ne to waɗannan da suka zo suka zaunar da kai su ba masoyanka ba ne to me na ashariya me na ɗaukar zafi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu waɗannan baƙi ne suka zo kowa ya san cewa an zuga su a bayan gari to yanzu idan suka iso suka samu annabi na ashariya yana cewa duk mutanen maka 'yan wuta ne khalidi na fiha abadan ya ce kaga ko mutumin nan fa gaskiya ne ya samu taɓuwa hankali wani ba mutum ya taɓu ba za ka ce duk mutanen gari kafirai ne kaza kaza kaza ko kun fahimta abin da muke cewa shine kai ne wa'azi karka gaskata wa makiyanka abin da suka faɗi a kanka ka bari in aka zo gurinka sai a ga akasin ƙaryar da aka yi maka abin da aka gani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi mai ƙarya da wannan mutum ya zo sai ya ga a'a wannan mutumin da ke sallah yana karatu shine ake cewa kaza eh sai ya ciccizge auduga sai ya jefar sai saurari me ake cewa sai ce haba ni wawa ne sai gashi ya ba annabi har gida a ƙara mai fassara a ƙara mai jawabi yana da fatoyi shikenan sai musulunta saboda haka ka zama kana da hikima a wajen gabatar da kanka wannan kuma yana daga cikin galibin abubuwan da masu wa'azin yau ba sa kiyayewa daga wani gari ne aka ɓata maka rai sai ka je kuma inda ka samu damar wa'azin sai ka huce madadin kawai ka bayyana asalin me saƙonka sai ka bayyana kawai ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa allah tuflihu ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa allah tuflihu ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha risalata rabbi jama'a ku ce la ilaha illa allah za ku samu rabo jama'a akwai wanda zai tafi da garin su domin quraishawa sun hana ni wa'azi shikin akwai hikima akwai tausasawa akwai isar da saƙon Allah a cikin kalmomi takaitattu khamisan darasi na biyar رغم الإعراب الذي كان واجهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القبائل العربية مع تعدد سنوات العرب ما لن يجي ضد إرم كود كي واتو ضد إرم بجلوة لمن زن الله يفسكنتا بدك قبيل الله رباوة tare da daɗewar shekaru yana wannan gabatarwar ya kamata ku gane fa ba a shekara ɗaya ne a wurin aikin hajjin ya faɗa haka ba don tun hadisin da muka karanta da ake sharhi an ce duk shekara lokacin aikin hajji ko kun fahimta don galibi ustazu wani in yi wa'azi kwana bakwai wai zai ɗauka to shi kenan shi fa ya gama isar da saƙo don haka duk wanda bai bi ba to wuta zai tafi abin da malam yake cewa tare da irin kau da kai din nan da kuma wannan bijirewa wadda manzon Allah ya rinka fuskanta daga ƙabilun larabawa ma'a ta'addubi sanawatil ard tare da yawan shekarun da yana gabatar musu da musulunci illa annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lam as minhu sai dai kuma manzon Allah bai ɗaya tsammani daga gare su ba balistamarra dogewa ya yi minhu ko balistamarra na balistamarra sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يغشي القبائل في المواسم والمجامع والمذا والمنازل كل عام النبي تشي غبايي yana bin kabila kabilu yana lullube su da wa'azozi fil mawasim a lokacin hajji da lokacin umra walmajama da dukkan wuraren tarurrukansu walmanazil da duk inda suka sauka zai rinka bin su yasa a matsayinka na malami ka bi hukuma alhazai ta jihar kaduna ba dalili bane akan sai alhazan jihar kaduna kawai za ka yi wa'azi sai ka tafi ina mutanen gombe suka sauka na sakkwata ina suka sauka ina ne alhazan lagos suka sauka ina ne alhazan katsina suka sauka haka za ka rinka bin su abin da saƙon yake gaya mana kenan so da wani malamin ya je wa'azin yana ganin cewa shi ya je ta katsina ne wasu ma alhazan ne daga jihar taraba za su ce alagafa ta malam zo kai mana wa'azi zai ce ai ba jihar ku na zo ba yayi ni ba hukuma alhazan ku ta biya min kujera ba yo ai kai kuskure kana jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabilu kabilu yake bi wurare wurare mawasi ina ne aka taru wannan amina ne a muzdalifa ne a kaza ne ai shi ne ma har nake gayawa wani wai da ya ganni na sa wani baje baje ne na masu wa'azi sai ce a malam baje hadda ku na ce ai wannan bajen dan in ma baka gane waye dan ka karanta sai ka ce zo kai min wa'azi sannan ga wani tambari nan a doron bayan ka an sa preacher mai wa'azi sannan duk inda kake a ganka da lasifika wani ya ce lafiya lafiya kake sayawa sai ka ce a bari ka ji abin da nake sayawa sai ka tashi ka fara wa'azi i idan ne baka zo kunya wannan aikin jama'a sai in in Allah ya so ka ne ma za ka yi domin aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan shine aikin da yafi kowanne daraja a duniya domin shine aikin manzon Allah kana ji sallallahu alaihi wa sallam بل استمر يغشي القبائل في المواسم والمجامع والمنازل كل عام annabi ya doge ne yana bin kabilu kabilu a wuraren aikin hajji da umara da inda suke tarurruka da inda suke sauka kulla amin a kowace shekara ya fiduna fihi wadda suka kwararo zuwa ainihin wannan gari na makka hatta qayyaba Allahu lahu nasira haka yake aikin shi kadai har sai da Allah ya hada shi da masu taimako a da shi kadai yake sai daga baya ne sannan ya samu me ya samu wanda zai taimaka mishi haka so ba dalili ba ne ko kun fahimta kuma kar ka taɓa tunanin ka je wurin wa'azin wani ba zai gaya ma bakan magana ba wani zai gaya ma bakan magana musamman alhazai waɗanda suke tsoffin alhazai sun fi kowa gaya wa malamai bakar magana a wurin aikin hajji ya ce to me za ka gaya mana kujerar ba ba ka aka yi ba ba kuɗinmu ne aka ɗiba aka biya maka ba kayi ganganci alhaji ba kudinku ba ne ba a ɗiba daga cikin kudinku in ma dai malamin ya je da kanshi ne in ma ita hukumar ce ta ɗauke shi kuma a cikin aljihunta ne to yanzu laifi gwamnatin tarayyar najeriya taimaka kai alhaji da ta ɗauki mai wa'azi ta ce karantar da kai ba laifi ba ne fa ya kamata alhazai su san wannan na'am mafi yawancin mu galibin tunanin mu kenan amma ba haka bane cewa daga cikin kuɗin da alhazai suka biya daga ciki ne ake ɗiba ake biya wa malamai suke tafiya aikin hajji ba daga cikin kuɗin ku bane daga cikin federation account ne daga cikin kuɗin gwamnatin tarayya ne take biya wa malamai su je su yi muku wa'azi ko daga cikin gwamnatocin kudin gwamnatocin jiha kuma kai yanzu idan daga cikin kudinka ne ba a yi maka gata ba Allah ya mai da kai kasar Ghana ko Nijar ka tafi aikin hajji ka ga yadda za ka wulakanta ka gane abin da Najeriya take maka a kasar Ghana ba malami a kasar Nijar ba malami ko kwa daya wanda za a gani sai dai in su alhazan ne su da kansu su haɗa kuɗi su biya mishi amma ba wata gwamnatin Nijar da za ta ɗauki malami ta tura musu ko kuma gwamnatin Senegal ko gwamnatin Mauritania ko wane ne wane ne a'a ba abin da ya shafe ka ka hasali ma babu hukuma alhazai a ƙasar Nijar babu hukumar alhazai a ƙasar Ghana babu kawai za ka tafi wurin traveling agency ne su wane ne masu sufurin zirga-zirga kawai ka je su yi yarjejeniya su za su sabon maka gida su za su yi maka kaza su za su yi maka kaza to su kuma ba su ɗaukar maka mai wa'azi ba ruwansu don haka duk alhazai su gane haka taimakonka ake da aka haɗa ka da mai wa'azi yadda ya tashi maka wa'azi idan ka rikice ka tambaye shi daraja ce ka samu amma galibin tsofaffin alhazai jama'a wallahi tallahi in nace tsohon alhaji shine wanda ya taba zuwa ya koma zaka samu galibi su suke kawo rikici a wurin aikin hajji saboda shi yana da'awar wai ya taba zuwa wai kanshi ya waye ya zagi jami'an hukuma alhazai ya zagi malamai ya zagi kowa nan taba shi ya ce ne mu baki ne ƙarya kake ana raba ka da masfala aka tafi da kai can wata anguwa ka ɓace ka zama baƙo an kai ka inda ka sani ne ka taba zama a masfala an kawo ka masfala a ɗauke ka a kai ka aziziyar janubiya ko aziziyar shamaliya ka ga cewa an baka zaci cewa wata ƙasa aka kai ka ba a cikin makaɗin su ya kamata mutane su gane wannan malamai dole ne su yi wa'azi a wurin aikin hajji kuma su yi wa'azi su karaɗa ko ina sannan kamar yadda na faɗa idan kai da yarabe ne malami kana nan zariya ko ƙasar hausa ba nufe ne kai ko ibra kana wa'azi kana nan ƙasar hausa ka tafi aikin hajji eh sai ka dubi wacce jiha ce suke da yarabawa wacce jiha ke da nufawa wacce jiha ce ke da bari bari wacce jiha ce ke da fulani domin daga cikin waɗannan jihohin akwai waɗanda suka taho aikin hajji ba sa jin wani yare sai wannan nasu na asali kuma laifi ne ba laifi ba ne amma ku malamai ku ne dole za ku shiga ku je ku yi musu wa'azi gashi nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bin qaba'il ƙabilu daban-daban kuma karka ji kunya domin wasu manyan malamai a ƙasar nan waɗanda manyan da nake ce musu su suka naɗa kansu ba wani abu da ya kai suka zama manyan kawai su suna jin su da too big ba abin da ya shafe su da wa'azi in sun ganmu mune a ƙasar maka har dariya suke mana har nan wani ya zo yana cewa shi in ya ganni a nan sai ga kamar ba ni ne yake ganin na yawo da lasifika a maka ba sai in ce ni din ne amina na wuce ina musu talbiya ina nuna musu kabbara ina faɗakar da su ina jin wani yana cewa o kai ka duba kamar ba shi da digiri sai na shuru sai da na dawo sai na ce Allah ya tsine wa digirin da zai hana wancan aikin da na wuce ne ɗazu wato wai in kana da digiri kai yanzu kanka ya waye ba za ka yi aikin annabi ba ka lalace digirin ka ya lalace nina in ce shuru to ba kyau so ake a jinnina ana labbaik Allahumma labbaik ko ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka ake so ai taji a kwance ne a tsaye ne yawo ake ko ina ane ana sa nama a baki ana ci don dama annabi ya ce ayyamu aklin wa shurbin sai ce wa zikrullahi ane ana zikiri ana ci ana kurba ana sha to lokacin da annabi ya rasu sai al'amura suka canza sai aka zo aka samu wasu sarakuna saboda suna kyamar abubuwan da aka ruwaito daga annabi daga sahabbai daga kaza sai suka kafa doka suka ce daga yau in suka sake jin motsin wani yana kabbara ko yana zikiri a mina to za su kama shi sai aka shiru sarakunan gargajiya sai aka shiru ibnu abbasin ya zo aikin hajji sai ya ji shuru muna ya ce lafiya aka ce a kamar ya ya ce na ji ba kabbara ne aka ce a ala gafatan hala ai sarki ya hana ya ce sarki ya hana eh Allah ya ce a yi annabi ya koya mana sai je sai ya hau ɗaya daga cikin duwatsun mina ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai aka fito a guje da sarki da fadawa sai kuma ga ibnu abbas ne sai ce ku kyale shi abin da yake wajibi kenan sai ibnu umar yawo yake da bulala a zaman mina in ya ga kun shagaltu sai dan tsula maka sai Allahu akbar Allahu akbar dan tsula maka haka ka zama wam haka ake yi ina fatan mun gane shi yasa wani shugaban kungiya na bangaren izala ya taɓa mini adalci wani lokaci ashe kwana uku ya sa ido haka sai ya kira ni sai yake gaya wa mabiyan shi yace to kun ga mu alhazai ne hajji muka zo amma yake kun ga malaman sunna nan ga sunan su suke aikin sunna mu kan hajji muka zo ya yi adalci nan ba a tsarin irin su ba su irin wannan adalcin mu wallahi dole ne a tashi ai at-tawiyya fil hajj shine fadakarwa a lokacin hajji ku tashi ku gaya mutane ne aka zo yi idan aka kawo mutane mina wani sai ya ce to ina ne aka zo nan haka bana wani ya ga an tinkarurin sai ya ce wannan kaburbuka ne sai na ce a tantuna ne ya hangi rumfuna ne sai ya ce kaburbuka ne ce a tantuna ne nan ne mina to dan haka sai ka tashi sai kai ta'arifi nan ina ne ka ce nan ne mina kun ga nan eh to nan ne annabi ibrahim ya mafarki yana yanka isma'il nan da jibi za mu je nuna muku daidai gurin da annabi ibrahim ya so yanka shi shedan ya bullo mishi hajar shedan ya bullo mata isma'il nan da kwana biyu za mu je in nuna muku to sai ga alhazai suna jin daɗi don sun san ina ake me aka zo yi ashe abin da ake ji yau nesa ta zo kusa amma an kwashi mutane an je an ajiye su a wani tanti suna ta shan zafi an kawo musu biskit da biredi sun ci can an ce za a yi sallah wani zai ce wai to yaushe za a tafi aikin hajji ne sai a ce to ana cikin aikin hajji ne ba a bayyana mushi ba annabi yana yin wa'azozi in ka karanta hadisin jabir da ke cikin sahihu muslim a kowace gaba ta aikin hajji wa'azi yake musu in an yi sallah azhar a tashi ayi in an yi ayi tayin wa'azi abinda ba a so karka cika wa'azin yadda za su gaji amma an yi azhar sai ka tashi minti biyar sai kai wani bayani wanda ɗazu ba irin shi kai ba da aka yi asuba in aka sake yin magariba sai ka tashi minti biyar sai ka sake yi to in aka yi isha sai ka ce to jama'a in akwai mai tambaya sai yayi in ka ba da fage aka yi tambaya sai kowa ya kwanta ya huta sai kuma ka tafi ka samu ina wasu alhazan suke yau shekara uku jama'a muna sauka jiddafa an sauke alhazai daga jihar taraba babu malami ko ɗaya cikinsu babu malami an sauke su sai na ga wata tsohuwa a nan iya fa ta dubi ɗan ɗaki irin na custom haka ko immigration ta kabbarta sallah tana kallon ɗakin sai na ce mata baba ba nan ne alƙibla ba sai ta min haka kawai rabu da ita bari ta idan na ce ba nan ne alƙibla ba ta ce ba nan ce ka'aba ba ita da ta ga dan daki ake wai kai shi kenan ita ba ta tana gani to tunda jirgi ya sauke su ai shi kenan ta zama connected kawai ni ina neman disconnected din ta ta ji kuma fa a gaban dan dakin kwastan kawai ta yi haka ita ya gani take nan ce ka'aba a ba ka'aba ce ma za a same ta a rahake kadai ki tsaya a gaban ta ka gani dole ne malamai su tashi su yi aikinsu kuma malamai da suke da hali duk shekara kamata ya su rinka yi wa ɗalibai tau'iyya sannan su rinka biya musu suna tura su yana daga cikin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kusa aikin hajji sai tara matasa sai karantar da su in aka je wurin aikin hajji sai baza su sai su tafi su kuma su ta karantar da mutane shine abin da jami'ar islamiyya da ke madina take yi maka kusa aikin hajji sai a tawa ɗaliban jami'a darussa karantarwa laccoci muhabara menene daurori courses a basu akan a wayar musu da kai ya za ku yi mu'amala da alhazai ya za ku yi musu wa'azi da zaran alhazai sun fara zuwa sai a rufe jami'ar islamiyya sai a ce ɗaliban jami'a su shiga at-tawiyatu fil hajj kowa ya je ya samu mutanen da ya iya da yaran su ya je ya karantar da su aiki ne jama'a kamar yadda mutanen makka sukan faɗi khidmatul hajj sharafun daraja ce ka yi hidimar alhazai daraja ce baka ga mutanen makka kafirai ƙurashawa sai da suka yi musulmi doli ba suka ce muna hidimar ɗakin ka'aba muna hidimar alhazai kuna ce mana mushrikai sai na ali ya sami abbas an ɗaure shi lokacin da aka tafi yakin abin nan badar an kamo shi ɗaurare ya ce mushrikan banza mushrikan wofi gashi nan mun kamo ku mun daure za mu kashe ku sai ce a muna hidimar ka'aba mune wa alhazai abinci kana ce mana mushrikai shi ne Allah ya ba su an safa cikin tauba yake cewa a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjid al haram kaman amana billah la yastawuna inda Allah share ɗakin ka'aba da kuke yi da tuwo da kuke dafa alhazai suna ci shi ne har kuke gorin kuna ganin cewa da ku da mummunai daraja ku ɗaya ne shi ne daga ran nan Allah ya ce to shi kenan ma kana min mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri daga yau bai halatta wani mushriki ya ainihin raya wani masallacin Allah ba shi ne aka ce gaba ɗaya an kore su amma tun a jahiliya wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke dafa abinci yana rabawa alhazai shekara ike ci shekara guda zai yana tara kuɗi in lokacin hajji ya zo ta siyan abinci yana dafawa shine aka ce fahashamahu wa min wa min wa min samma sunniya hashiman daga nan aka sanya mishi hashim zai tara abinci ne gaba ɗaya sai a fito da abincin sai a sa tukwane a ta dafa alhazai har yanzu mutanen makka suna yin haka lokacin aikin hajji sai ga suna ta dafo abinci suna ta dafo abinci ana ta kawo alhazai ana rarraba musu duk wannan aikin da'awa ne ba wanda ya hana alhazan najeriya su yi haka ka sanya naira miliyan ɗaya a cikin jakarka ka tafi in ka je ka samu wani matbah wani wurin dafa abinci ka ce abincin da za ku dafa wurin nan na kwana biyar ko na wata guda duk na siye shi sai a dafa shi kawai shi kenan sai a zuba shi a cikin package a zo a kwasa a je a ta rabawa aikin alkhairi ne ko kun fahimta jama'a malamar makaranta malama ce ta makarantar secondary school muna zuwa ana karbo abinci ana baiwa alhazai sai ya zama masu ciyarwar har sun fi masu cin yawa Allahu akbar garin daɗi na nesa masu bayar da abincin sun fi ko yawan abincinsu ya fi yawan abin masu cin sai asaf ya ce to a sa su a layi wane e ranar kaza ga watan kaza kai zaka kawo abinci wane ranar kaza ga watan kaza kai zaka kawo wane kai ranar kaza ga watan kaza sai wannan malama sai aka sa sunanta daidai sanda zai zama alhazai sun tashi sun ƙare shi ne sai ta tracing ta biyo har na saukinmu ta zo ta sami ta ce don girman Allah in taimake ta za ta dafo abinci da kawo kofar gidan nan ta aje don Allah ita da ba ta bi wancan layin ba ka ji smogal ne na ciyarwa ta zo smogal ne na ciyarwa ba wanda ya hana mutanen musu za ka ga mutanen sudan sun zo da mota guda ta ruwa ruwa ne ba fiye wata ba fa suwan wata mota guda tan tebur ta kai kusan tsawon makarantar nan za su aje ta a filin arafa sai su aje mutane wannan yana sama yana sakkuwa wannan yana rabawa jama'a in ka zo katan guda kake so sai a ce a baka don ba inda za ka je ka sai da shi duk inda kai gaba dai ko ka shanye katan guda din madalla ko kuma ka raba duk da yadda ka yayi kyau jama'a duk waɗannan suna daga cikin ayyukan da musulmi ya kamata su ba da muhimmanci a kansu malam yake cewa ولذلك لا ينبغي أن يجد اليأس طريقه إلى المؤمن dan haka bai kamata ɗaya tsammani ta samu hanya zuwa ga mumini ba kada mumini ya ɗaya tsammanin cewa na daɗe ina yi ba sa musulunta ba sa fahimta ba sa bin abin da nake cewa bari in daina fi musihi li shakhsin muayyan game da nasihar shi da yake ga wani mutum guda ɗaya au fi da'awatihi umuman ko kuma a cikin da'awar shi gaba ɗaya kar ka taɓa samun ɗebewar tsammani ka bi dai shekara da shekaru annabi yana yi amma sai daga baya Allah madaukakin sarki ya kawo mishi waɗanda ba saurara mai amma lokacin da yake cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu shi kadai ne amma daga baya ne aka samu mataimaka ko kun fahimta jama'a to haka ake so kai ma ka yi haƙuri walaƙad warada tahzir min al-ya'as haƙiƙa tsoratarwa ta zo a cikin alƙur'ani game da ɗiba tsammani ba a so ka rinka ɗiba tsammani shari'ar musulunci ta tsoratar min rauhillah daga tausayin Allah daga rahama Allah kar ka ɗauka cewa Allah ba zai ji tausayinka ya sa albarka a da'awarka ba kar ka ɗauka cewa Allah ba zai yi maka rahama ka samu mabiya a cikin da'awarka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa yin wani wa'azi ya ce urubat alayyal umam an nuna mini dukkanin al'umma gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe duk wani annabi sai da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fara'aitu nabi wa ma'ahu rahab naga wani annabin yana tare da mutane da su wuce mutum goma ba naga wani mutane uku wani mutum wani annabin mutum uku wani annabin mutum biyu wani annabin mutum ɗaya wani annabin kuma shi kaɗai annabi ya zauna ne kamar kana zauna kamar fareti ake mishi aka yi faretin annabawa ga annabi ya wuce mutane tara wannan mutum takwas wannan mutum hudu wannan mutum uku wannan mutum biyu wannan mutum ɗaya wannan annabin kuma shi kaɗai ya wuce ya ce can sai aka ɗago sai na ga wani annabi da tandazon jama'a sai na ce oh Allah ya sa al'umma ta ce wannan sai aka ce haza Musa wannan annabi Musa ne amma karanta Qur'ani ka ji irin wahalar da ya sha da bani Isra'ila duk da wahalar da ya sha amma ka ga jama'ar shi har annabi yana kwaɗayin ina ma mutanen shi ne can sai aka ce wa annabi to daga kanka da ya ɗauka sai ga al'umma tun daga sama har ƙasa sai aka ce to ga al'ummarka a cikinsu akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna da zarar kiyama ta tashi babu hisabi babu azaba to kun ga kar ka taɓa ɗaga tsammani so da dama matasa kamar na faɗi a karatun da ya gabata idan ya je fara wa'azi a unguwarsu da ya ɗan samu matsala da zaran yayi yayi yayi yayi ya ga cewa ba a ainihin taruwa shikenan sai ce to shikenan tunda ma dai ba a so shikenan bari ya bari a'a ai a lokacin da kake wa'azin karka manta kane wa Allah aiki idan mahaifinka ya ce kullum da yawa ya ka share kofar gidan nan za a yi taron suna za a yi ɗaurin aure za a yi jana'iza ba za a yi ba mece ce kai standing order doka ce kawai ka share kofar gida Allah ne yake kai wa'azi za a saurara ba za a saurara ba za a bi ba za a bi ba kai dai ka yi wa'azi inna ma alaikal balagh haka Allah yake ka isar da sako in da ka isar da sakon ba shine kai matsala jama'a kun fahimta to kar ka taba ɗeba tsammani Allah ya tsoratar game da ɗeba tsammani Allah yana cewa innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun babu masu ɗebe tsammani daga rahama Allah sai kafirai talauci ya dame ka kar ka ɗauka cewa Allah ba zai wadata ka ba rashin haihuwa ya dame ka duk abin da ya dame ka kar ka ɗeba tsammani ka rinka kwaɗayi ka rinka faɗi inna ilallahi razibun Allah muna nan muna kwaɗayin rahamarka Allah muna nan muna jiran ran da arzikinka zai zo Allah muna jiran ran da zaka ba mu ƴaƴa Allah muna jiran ran da zaka yi mana kaza ba a so ɗeba tsammani إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون kafiran mutane su ne suke fidda rai shi yasa kafirai ne suka fara yin suicide kafirai su suka fara suicide su suka fara homicide su suka fara genocide duk kafirai su suka fara kafirai su suka mutum ya kashe kanshi shi kafirai su suka fara ya kashe kanshi don ya kashe wani kafirai su suka fara kisa na ƙare dangi suicide homicide genocide kowane ne sa duk kafirai ne suka fara abin da yake jan haka kuma shine ne ɗebe tsammani daga rahama Allah a cikin ƙasar katsina 1970s tun lokacin ana makarantu irin da da ake kawo injini akwai indiya baya son jin kukan mage kukan mage ne baya son ji yana nan gss huntuwa ga ta nan da ka shiga garin huntuwa yanzu ga ta nan hannun dama ban san yanzu mai suke ce mata ba yaran makarantar suka san baya son kukan mage da ya juya ya fara mace shi yawo sai zai yi huzda huzda huzda wannan sai ba da application ya applyin ya nemi cewa a mishi transfer a canza mishi wurin aiki sai a kai shi can cikin mashi ne ko abin nan can cikin kasar katsina a kai shi to ka san kuma lokacin ma ana yara transfer to nan ma an ɗibi wasu yara a on transfer an kai su da suka je sai suka ce sauran ɗalibai wannan malamin su za a san kukan mage shi kenan kaga sun sake biyo shi ya juya yana mutu kai sai sake jin shikenan yara ran da kace ba ka son kaza to ran nan ka raɗa wa kanka sunan wannan abu sai da haka shikenan sai zai rubuta takarda ya ka sami yara ta kanshi a jikin bishiya to me yasa kukan mage yana firgita shi ne ko yana bata mishi ne ko yana menene saboda ba shi da Allah a zuci sai ga cewa abin da zai bari ya kashe kanshi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin bukhari wanda ya sha guba ya kashe kanshi zai ci gaba da kwankwadar guba har kiyama ta tashi har kuma wutar jahannama wanda ya daba wa kanshi wani makami ya kashe kanshi haka zai ci gaba da daba wa kanshi wannan makami har kiyama ta tashi kuma har cikin wutar jahannama shi yasa ba kyau ka kashe kanka saboda bakin ciki saboda talauci saboda ka faɗi jarabawa saboda ka nemi aure ka rasa saboda sun kwace masallaci saboda an ce kai ne kaza ko ɗaya duk abin da ya dame ka ka yi ta bawan Allah annabin Allah yaqub takaicin duniya ne kaf ya haɗu akan shi gashi tsoho ga tsufa ga 'ya'ya Allah ya haɗa mai marasa biyayya wajen su tara dukansu haɗuwa suke gaba ɗaya su haɗu akan ya za a yi mai makirci 'ya'yan shi ne kuma sun ga yana son Yusuf to ya za a sace Yusuf aka sace Yusuf hankali bai kwanta ba sai ya ƙara rikicewa fiye da da da suka dawo sai suka ce tafta'u tafkuru Yusuf hatta takuna haraba au takuna min alhaliki baba har yanzu kana nan kana tunanin Yusuf har ka makance ko kuma ka mutu game da ɗa ya riga ya mutu sai ce mai inna ma ashku bassi wa huzni ila Allah kun ga bakin cikin nan na da damuwa ta ga Allah nake kaiwa ba gare ku ba sai ce wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu sannan ni dinnan annabi ne na san abin da ba ku sani ba daga wurin Allah shine na san Yusuf bai mutu ba ƙarya kuka yi yana gama sai ce ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah ya ku ‘ya'yana ku tafi ku nemo mini Yusuf, ku nemo mini shi da ɗan uwan shi, kar ku ɗaya tsammani daga rahama Allah, innahu la ya yasu min rauhillah illa alqaumul kafiru kafire ne suke ɗaya da tsammani. Saboda duk halin da ka samu kanka, kar ka ɗauka cewa Allah ba zai maka rahama ba. Ko kun fahimta jama'a? akwai mutanen da talauci in yanke musu ƙauna sai ka ga ko sallah mai kyau sun daina ya daina komai duk halin da ka shiga na kunci kar ka ɗauka cewa sauƙi ba zai zo ba saboda alkawari ne Allah ya ya ce inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran kunci ɗaya sauƙi biyu sai in ka iya balaga inna ma'al usri al usr يسرا إن مع العسر يسرا haka duk inda ka ga kunci guda ɗaya to sauƙi biyu zai zo kunci goma sauƙi ashirin na zuwa amma abin da ake so karkaɗe da tsammani ko ba ka da lafiya ba aids ba ko ne ya kama ka ba tuberculosis ba ko ne ya kama ka za ka zo aka ce a jiki ka ce alhamdulillahi to yanzu yana kana ganin kasuwancin nan aje a ci gaba sai ka ce kwarai da gaske shi ina fatan zan samu sauki a ci gaba kada ce to wani kasuwancin nan ya ce a ina aini ni ai ku fara da bangado a nemo liman a nemo su alƙali a nemo alƙali ina la yayi asmur rahillah illa alqawmul kafirun mun ba ku labarin wani musulmi bature a ƙasar ingila a garin london dan shi ne ya kwanta rashin lafiya aka rasa yadda za a yi wannan labarin ya kai shekara talatin aka rasa yadda za a yi sai suka je likitoci sun gaji sai suka yi shawarar za su yi wa yaron allura ta guba wanda in suka yi mai kawai shi kenan ya mutu su huta su likitocin sai suka kawo uban takarda ya sa hannu za a yi wa ɗan shi aiki amma sai suka ce akwai yiwuwar wannan aikin yaron nan zai mutu amma akwai kuma yiwuwar zai iya tashi wato dai in tashi tashi in mutuwa mutuwa amma wannan wahala amma su suna da yaƙinin mutuwa zai yi da uban ya zo zai sa hannu sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil bai ɗaya da tsammani ba hasbi Allah wa ni'mal wakil ai mun yi bayani akan ta cikin karatuttukan nan namu da azumi duk abin da ya same ka hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ka faɗi daidai ce ma'ana Allah ya ishe ni kuma ma dalla da wakilci irin na Allah lokacin da kafirai suka ritsa annabi da sahabbai a Madina munafikai suka shiga suka fita suka zo suka rikita sahabbai suka ce innan nasa qad jama'u alaikum fakhshawhum duk duniya an taru za a yaƙe ku ku ji tsoron su mai Allah yace فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah ba abin da ya same su duk kafiran duniya suka haɗu yanzu ba ingila ce da amerika ba rasha ba duk kafiran duniya ne sai da aka shekara guda ana aikawa duk wani wanda bai imani da annabi ba sai da aka aika mai da goro in ya ci goron shi kuma ya sai nashi wugo guda shi ma ya aika cewa lokaci kaza za a je a haɗu a kewaye madina aiwa muhammadu kwabɗai shi da jama'a shi kowa ya huta haka aka yi shi yasa allah ya kira wannan yakin ghazwatul ahzab yakin kungiyoyi duk wata kungiya ta kafirai sai da ta aika da gudunmawa na sojoji da kayan yaki aka je aka kewaye sahabbai annabi ya daga gatari ana haƙa rami da ya tsari wani dutse wuta ta fito sai ce an nuna mini mun ci farisa sai munafukai suka ce kaji ƙarya suna nan an tare su zuru zuru ya kaji sun ci farisa a ina kaya ka ji ƙarya munafukai ko kun fahimta jama'a amma gaskiya ne duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne kafin ka ce wani lokaci shi kenan da Allah ya tashi wulakanta su وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب iska Allah ya taso guguwa da suka ji guguwa da daddare ta yaya tanto kowa ya garin su da gudu sai aka wata duk sun gudu ko kun fahimta ta ba sun sa rana garin ya waye za su afkawa annabi ne shine Allah ya guguwa ce kawai ta kore su shi ne Allah ka ji a cikin ahzabi yana cewa waqafa Allahu mu'minin qital sai Allah ya dauke musulmi yakin mu'minai suna tan suna bacci kafirai kuma suna bacci kowa sha tulun giya da safe zai je kashe muminai iska su abu su fiya na lokacin su ne shugabannin mutanen makka da gudu ya kwashe takalmin shi ya isa makka shi ne ya sheka a guje duk sun watse sai wata mace mutuniyar makka irin masu dafa abinci ma an zo da ita don ta dafa abinci ne tutar mutanen makka ta faɗi sai ta ɗaga tutar ta ɗan riƙe sai da abu sufyan ya ya durkusa a gaban tutar a a a sai yan jaridun musulmi suka gani ya ka ja gaya wa babban mawakin musulmi hassan bin sabitin hassan sai ya waka kenan waka ta shiga wurin yan mata أدمنا الخيل إن لم تروا تسير النقع موعدها الكداء يبارين الأسلة مسعدات على أكتافها ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخو فإن سيوف ما تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء yace ga saƙo ku isarwa da abu sufyan ta kubban musulmai da kai bawa don mutanen maka ba su san an yi wannan tarihin ba shugaba ne mai cika baki sai kuma ya gashi iska ta kore su wata mace ta ɗan je bayan gari ta ɗaga tuta sai kuma suka zo aka same shi a tsugune bikin tuta kaga wannan tarihi ne mai kyau in musulmi suka gani to musulmi suka gani kuma aka faɗa wa mawaki mawaki ya ce to ga sako a kai wa mutanen maka da san abin da ya faru ba mu mun sani ta kubban musulmai da kai bawa bawan wata ƙasa wadda mace ce shugabanku to shi ne aka dawo ran kai daɗe wai menene fassara waƙan nan za ka yi mana rashin kunya ne to shi ne irin marasa kunyan anguwa shi ne sai su ce ai da aka je yakin nan gudu yayi wancan ce ta rike tuta shi ne kuka ji wannan mawaƙin ke cewa mace ce shugaban mu shi kenan an ci lagon shi abinda muke so mu ce jama'a musulmi duk halin da ka samu kanka karka ɗaya tsammani to wasu irin labarai da ke yawo a tsakanin musulmi labarai ne na ɗaya tsammani sai ku ga wani ya ya rubuta wata takarda sai ce ku zo ku ga yawan mu a abu mu ne 5% ku zo ku ga a teaching hospital mu ne 8% ku zo ku ga a kaduna polytechnic mu ne kaza duk in ya zama wannan statistic din abin da ake sa ran ya kawo shine ya kawo solution domin ya gama kawo matsala to sai ce kun gani sun danne mu ba yadda za mu ko kun fahimta jama'a madadin ne abin da ake sa rai ka rinka ba da labarai da baka karfafi musulmi ko kun fahimta jama'a yanzu wannan labarin zai karfafi musulmi ba zai karfafi musulmi ba abin da yasa na san ire-iren wannan ya zama ɗabi'u na wasu musulmi wani har yawo zai yi masallatai sai ta kawo matsalolin da musulmi suke ciki in ya gama sai ya ce shi kenan an riga an danne mu wannan al-ya'as ne an hana ka ɗebe tsammani daga rahma Allah kuma wannan wani yaƙi ne na yaƙar mutane through their psychology a zuwa ce a wuri kaza sun fi mu yawa yan sanda sun fi mu yawa a soja sun fi mu yawa immigration sun fi mu yawa komai sun fi mu yawa to mu na muka yi shi kenan a kullum ka rinka ya za ka ka ɗaga tunanin musulmi ko kun fahimta jama'a don haka musulmi ba a san shi da ɗebe tsammani ba kullum ka zauna kana tsammanin rahama Allah annabi ya je da wani dattijo ya ce mishi kawu ya jiki sai dattijon ya ce to gani nan alhamdulillah a halin da nake ɗin nan ina fatan rahama Allah kuma ina jin tsoron azaba Allah sai manzo Allah ya ce alhamdulillah duk wanda ya mutu a irin wannan halin sai Allah ya ba shi abin da yake fata rahama sai Allah ya amintar da shi abin da yake tsoro ita ce azaba duk yadda zunubanka suka yi yawa Allah ya kiyaye a ce kai ne mashayin giya kai ne mazinaci kai ne maci haram to kar rashin lafiya ta rubuta ka ka zo kuma kana cewa to ai ni kam ina mutu dai ka ai mu dama mun san matsayin mu dai ka ɗaya tsammani daga rahama Allah ba a yi to kamar yadda kai ba a son ka ɗebe tsammani daga rahama Allah ko to kuma ba a so ka ɗebe wa kowa tsammani daga rahama Allah kar ka taɓa cewa Allah ba zai wani rahama ba Allah ba zai ba wani aljanna ba ce wani Allah ba zai ba shi ɗa ba ka san da akwai masu gorin haka sai ga matar da ba ta taɓa haihuwa ba sai ga namiji da bai taɓa haihuwa ba sai a ce yo in kin isa ki haifa mana na kai da mishi tsammani daga zai samu annabi zakariya malamai suka ce shekarar shi kusan ɗari da wani abu matan shi tamanin da wani abu amma sai ga ɗaya haya